العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo rayuwarmu zuwa wannan rana ta litinin goma sha biyar ga watan ramadan ita ramazan Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 445 muna kuma godiya gare shi subhanahu wa ta'ala da ya bamu damar haduwa a wannan masallaci wadda shi babban masallaci da ke cikin wannan jami'a ta jihar gombe gombe state university muna haduwa a kowace rana na wannan wata mai albarka musamman a irin wannan lokuta na yammaci domin karatu cikin alkur'ani mai girma muna karatu a cikin surat maryam mun tsaya karatun da ya gabata aya ta arba'in za mu tashi aya ta arba'in da ɗaya a surat maryam insha Allah ta'ala kafin mu shiga karatu an turo tambayoyi kamar haka yayi wannan bayan yayi sallama bayan yayi bismillah a sama yayi sallama da addu'an alkhairi yace tambayarsa ita ce yana buƙatar addu'o'in da za a dinga yi wa iyaye na za a dinga yi wa iyaye na karantarwar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa nassin alqur'ani ya ce wa qur rabbi rahmuhuma kama rabbayani saghira mutun zai rinka musu addu'a wannan a mutun zai rinka addu'a rabbi ghfirli wa liwalidayya duka wannan sun tabbata a alqur'ani sannan duk addu'o'i na alkhairi wadda babu wani sabawa tsarin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbata mutum zai iya yi Allah ya gafarta wa iyaye Allahumma ighfirhuma warhamhuma rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira da makamantansu Allah subhanahu wataala ya sa a dace wallahu a'lam wannan bayan yayi sallama yace shi ya fara a shi yana tare da mai gidansa suna kasuwanci tare sai kuma ya yi aure shi mai wannan takaddar ya yi aure to abinda yake bashi abinda mai gidan nasa yake bashi kenan a ba zai ishe shi mana ba zai ishe shi ba ba zai ishe shi ya ciyar da iyalinsa ba to shine yake daukan bashi kullum a shagon yana daukan bashi a shagon a yana daukan bashi a shagon sannan sai ya dau wannan bashi ne yake isansu cefane ya ce yau shekara ɗaya da watanni wato da yin auren nasa ya ce shi kuma bashin kuma yana ta ci gaba shi kuma mai gidansa ya ce har yanzu bai ce masa bai kara masa ba akan yadda ya saba bashi ce to menene mafita ce don yanzu bashin har ya kai abinda ya rubuta nan naira dubu ɗari da saba'in da biyar da naira ɗari hudu da hamsin wannan ai abu ne mai sauƙi da ba sai an turo abu na ayyar jejeniya kuka yi da mai gidan lokacin mutum ba shi da mata ga iya abin da yake baka haka ba shi da wani laifi iya abin da yake baka ka yadda da shi annasu ala shuruti ka yadda haka za ka karba kuna harkar kasuwa ko harkar abin da kuke yi yin aurenka ba shi da alaka da ya ƙara ma kuɗi ba shi da alaka ko baka yi aure ba in kuka yi yarjejeniyan a ƙara kuɗi to zai iya ƙara ma kuɗi kuma ko ka yi aure yanzu ka ƙara ƙarawa ma ba da alaƙa da ya ƙara maka kuɗi in kuma zato kai zai ƙara ma in ka yi aure sai ka yi aure ka ga wannan ka faɗa cikin wani abu da saboda haka akwai waɗanda suke gina rayuwa a cikin zato ko kuma tsammani ya ga alama mai gidansa nan yana da kirki yana ga in ya aure zai kara masa sai ya aure bai kara masa ba yanzu ba shi yana ci gaba ka ce ya kai 175,450 ba shi yana kan ka kai da kaci sannan kuma in ka nemi ya kara ma in ya ga zai kara ma ya kara wannan wani abu ne daban yawa amma ba wai don kayi aure sai ya kara maka ba wallahu ta'ala alam da haka bashi kuma wajibi ne yana kanka kar kuma ka matsa har ka je ka rabu da iyashi kuma da kake samu yau sai zaman to ka sake komawa baya kenan kullum kar mutum yayi gaggawa sannan kar mutum ya gina rayuwarsa akan zato ko tsammani kar ko mutum ya dau abun da ba wajibi ba akan wani ya dora masa ya zama masa wajibi kai a tunaninka kawai ya kamata wannan mai gidan naka ya kyauta maka kuma kyauta maka a fahimtarka shine ya ƙara ma kuɗi don kaya wuri alhali shari'a kuma ba haka ta cewa yawa kuna nan bisa yarjejeniyar yanzu mutum kawai yana aikin gwamnati sai ya aure shi kenan sai ya ƙara masa salari ba za a ƙara masa salari ba shi ne ya ga cewa zai iya rayuwa da wannan salarin kuma aure daban salarinsa daban ba da wani alaƙa to haka nan ma abin da kuke yi kawai ka yi addu'a allah ya buɗa maka alkhairi ya kuma yi albarka cikin abin da kake samu sannan bashin da kake ɗauka kace sai kana ɗaukan bashi a shagon ma'ana ya yadda maka ka rinka ɗaukan bashi kenan tunda ana lissafi yawa in bashi ne wanda shi bai sani ba kake ɗauka wannan ma laifi ne kuma bashin yana nan yawa don haka duk wa'innan abubuwa ne waɗanda suke shari'ar Allah ta yi bar komai a fili ba wani rayuwar wani da ta rayu da ta yi da rayuwar wani yawa kuma munan yawanci mu muke kashe zuciya idan mutum ya ga babansa yana da kudi so da haka kawai sai ya dauka duk wani abu da ya sa a gaba wajibi ne baban ya masa kuskure ne duk kudin babanka ka yi tunanin yadda za ka yi ka taimake shi yana da kudi yana da komai yana da kaza kai kuma burinka sai kaga ka siya masa takalmi da kudinka ba da kudinsa ba wannan shine abin da ake so wanka yana da kudi to ba za ka kwanta ka ce to tun da wanmu ya da wani yanzu wanmu nan tun da na yi aure bai bani kaza ba wace maka wace maka ya baka kaza kawai shi arzikin da Allah ya bashi falillahi alhamdu Allah ya albarka kai kuma nemi arziki a gurin Allah yin auren ka daban amma sai kai aure sai wanka mai arziki ya ga cewa eh wani kanina ne na bashi kaza na bashi kaza to wannan kuma falala ne daga gurin sa amma ba wai yayi wajibi ba yawa yayi falala daga gare shi in mutumin kirki yayi wa kalinsa mutumin kirki to sai kai ta masa addu'an alkhairi kana masa alkhairi kama amma mu rayuwar mu sai muna jingina ta da dogaro da wayansu kowa da ya bude ido in ya ga wani a kusa da shi ko wani babbansa ko wani kawunsa ko wani wansa yana da kuɗi sai ya ɗauka shi kenan kawai har ma in ya je gunsa bai bashi ba sai ɗauka wancan ɗin ya yi laifi saboda mai mutuwar zuciya irin namu kawai ka buɗe ido ka sa neman arziki a gurin Allah wanda arziki ya sa shi ya taimaka maka ko yana da wadata ya taimaka maka shi kiran falillahi alhamdu ka masa addu'an alkhairi ko bai baka ba ka masa addu'an alkhairi saboda yan uwantaka da yake tsakanin kar ka yanke zumunci tsakaninka da wani dan uwa saboda bai baka kuɗi ba a'a zumunci kawai zaka je ne domin Allah ko ya baka kuɗi ko kare baka kuɗi ka samu lada amma rayuwar mu ta nan shine ni yanzu na daina zuwa gidan babban mu ai saboda me sai dai ka je sau goma bai baka komai ba in ka je sau goma kana da lada a gurin Allah ya fi abinda zai baka na duniya to amma rayuwarmu duk ta gino akan kuɗi in ka je gidan gurin wanda kake ganin yana da dama dama da ka je ba za ka je gunsa ba sai da complain ka je gun mutum kawai lafiya kalau dama na zo ne in gaishe ku kuna lafiya kala shikenan ka juya ka tafi arziki ko yana gurin Allah amma kawai ba za a je ba sai da kuɗi ba za a yi kaza ba sai da kuɗi wannan duk mutuwar zuciya ce irin ta jama'ar mu da muke cikin ta Allah ya sauke duk wayanda ba mu baiwanci ba haka tunanin su yake ba kowa in ya tashi kawai shiri yake nemi arziki a gurin Allah ko bai yi imani da Allah ba amma mu mun yi imani da Allah muna nan mun kasa sani shine mai azurtawa wannan bayan yayi sallama sai rubuta da larabci irin larabci masu karfi irin wannan ku ringa mana da Hausa ai da Hausa muke tafsiri yawa ka rubuta wanda gaskiya ni na kasa ganewa larabcin yayi karfi da yawa ai nan ba kasar nan ba kasar larabawa bane yawa amma naga dr yusuf ya yi rubutu a kasa da larabci shi ma ya ce amma shi fa yana ga kafin a miƙo ta ganin shi yana ga don shi ma ana ga ƙira larabcin ya bashi wuya ya ce amma dai yana ga kamar mai tambayan nan yana nufin ne wato wai idan an zo zaɓe ga wanda ba musulmi ba mai riƙon amana ga musulmi mai ha'inci wanne zai zaba wannan fatawan ta manyan malamai ne kuma collective fatawa sai malaman ma sun haɗu gaba ɗaya irin ƙasa tamu sai an samu manyan malamai sun haɗu sun tattauna abin sun gani to sai su fitowa musulmai da mafita duk abin da suka faɗa shine za a yi amma ba kamar ni ƙarami zan iya ba da wannan fatawa Okay. wannan bayan ya yi sallama ya kuma yi addu'an alkhairi ya ce tambayoyinsa guda biyu ne ya ce abu ne tambaya guda biyu ne kuma duka suna da alaƙa da wannan aya kamar yadda ya rubuta shi ma ya kawo aya ce cikin alkur'ani ya ce wa man ƙatala da da rubutun boko ya rubuta ta ita kuma aya da zaka rubuta ta ne da yadda take a cikin musab yace wa man qatala mu'minan mu'minan muta'ammidan fajza'uhu zuwa karshen aya shi yadda ya rubuta bai rubuta ta yadda ya kamata ba sai ce karkashin wannan aya me hukuncin jami'an tsaro wanda suke wanda suke firing ne ko menene foreign squad me me na firing to firing din bai rubuta sosai ba firing din bai rubuta shi yadda ya kamata ba firing squad sannan kuma wanda aikinsu kamar yadda ya rubuta shine harbe mai laifi da kotu ta yankewa hukuncin kisa a kasancewar kotun kotun ba ma shari'ar musulunci ba ne kasancewar kotun ba na shari'ar musulunci ba ne sannan kuma ya ce me hukuncin tambayarsa ta biyu kenan jami'an soja da suka da suke participating a cop wanda akan zubar da jini wato bloody cop wannan duka manya-manyan tambayoyi ne waɗanda ba a ansa su mutum ɗaya ya ansa na farko tukuna sai an ajiye masana kwarewa a wannan bangarorin da sojojin da jami'an tsaron sana a sanya malamai a bijiro da bayanin a ga yaya suke yi me suke yi in kun yi sai an musu tambayoyi sosai an musu tambayoyi sannan malamai sai su zuba ansosin da suka yi bayar a takaddan shari'a ko a faifayin shari'a sai a ɗauko ayoyi da hadisai ita wannan ayan da baka rubuta daidai ba sai a ɗauko ta a gwada a gani za ta tafi da wannan abun ko ba za ta tafi ba amma ni a matsayina na ƙaramin almajiri ba zan taɓa haɗa wannan ayan da wa'innan abubuwan da kake faɗa wanda ban san su ba ban san asalin yadda suke tafiya ba sai an samu malamai sai abu na duk yawanci irin wa'innan manyan tambayoyi ba a ba da ansan su musamman sai dai manyan malamai suka ba da ansa amma ni dai kam ba malami ne ba ba na iya ba da ansan irin wannan so sai an samu manyan malamai an bincika an tambayi waɗannan sun yi bayani sai a shimfiɗa a faifayin shari'a a ɗauko ayoyi da hadisai sai a auna a ga meye ya halatta da meye bai halatta ba sai a yi bayani wannan shine abubuwan da suka dace wallahu ta'ala ala insha Allah za mu ci gaba da karatu cikin a surat maryam ayata 41 Allah ya samu dace
بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا
Allah subhanahu wata'ala bayan kissar annabawa da suka shuɗe annabi zakariya annabi yahaya annabi isa alaihi salam da mahaifiyarsa da yadda ta haife shi sai Allah subhanahu wata'ala ya kawo kissar khaliluhu wa habibuhu alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim shine annabi ibrahim alaihi salam annabi ibrahim shine khalilur rahman dan gatan Allah ne Allah ya ba da shaida a kansa a cikin alkur'ani gurare daban-daban yahudawa suna alfahari cewa annabi ibrahim ba yahude ne nasarawa suna alfahari cewa annabi ibrahim ba nasare ne am taquluna inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbata kanu hudan aw nasara amma Allah subhanahu wataala sai ya tafi kan annabi Ibrahim ya ce ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima annabi Ibrahim Allah subhanahu wataala yana yabonsa gurare da yawa ɗakin Allah duk duniya babu inda ya fi soyuwa a gurin Allah kamar ɗakin Allah amma Allah subhanahu wataala ya jibintar da annabi Ibrahim gina wannan ɗakin وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الله سبحانه وتعالى يجب أن تدشي وأن أيك النبي صلى الله عليه وسلم duk matsayin da yake da shi Allah yana jingina shi da annabi Ibrahim Allah yana cewa millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl Allah subhanahu wataala yana tabbatar da musulunci ambaton al'umma cewa musulmai wannan annabi ibrahim ne ya yi sannan kuma allah subhanahu wa ta'ala da ya yabe shi ya ce inna ibrahima kana ummatan ƙwanitan lillahi hanifa walam ya kuminan mushiriki shi tsantsar tsarkakewa daga allah ne walam ya kuminan mushiriki bai taɓa wani abu da ya yi kama da shirka ba kuma shi ba mushriki bane can ya ce baba yahude bane baba nasare bane sanannan ya ce walam yakum minal mushriki Allah subhanahu wata'ala ya yabi annabi Ibrahim gurare daban-daban saboda matsayinsa shine matsayi mai matsayi na biyu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala ya ce shi annabi Ibrahim shakiran li an'ami ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim har ma Allah ya karkata annabi sallallahu alaihi wasallam duk matsayinsa aka ce thumma auhayna ilayka anittabi' millata ibrahima hanifa wama kana minal mushrikeen kaga wannan duka taskiya ne daga Allah kai tsaye zuwa ga annabi Ibrahim alaihi salam daga annabi Ibrahim yana da matsayi na musamman annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya ambaci ɗansa sunan babansa annabi Ibrahim duk duniya babu wanda ya yi kama da annabi Ibrahim irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga yana da yaya annabi Ishaq yana da annabi Yaqub yana da yaya ‘ya'yansa maza ne, Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi da su, kamar yadda annabi Lot ‘ya'yansa mata ne, Allah ya azurta shi da su, annabi sallallahu Alaihi wasallam sai aka gauraya masa maza da mata ne shi ‘ya'yansa Allah ya azurta shi da su. Annabi Ibrahim yana daga cikin annabawa masu dukiya, annabawa masu kuɗi ko masu kyauta da ciyarwa, shi ya sa za ka ga da mala'iku suka zo gurinsa, kawai nan da nan faja bi ijilin, samin a wani guri a wani guri kuma, hanil wato ijilin hani irin a gasa a bankara nan balangu kenan mashwi yawa samin kuma sai da aka samu kosashe kosashen dan maraki ba rikakkin saniya wanda namansa zai yi tauri ba ba kuma jangwalele wanda gaba ɗaya namansa ya yi yauki ba a ijilin saminin ko kuma hanizin wanda akwai mai dan yana romo-romo haka abuna yana dan motsi-motsi a jikinsa ko da ke yamma ta yi kuma na ga mutane suna abun nan duka wannan yana nuna annabi ibrahim alaihissalam sannan yana karamci ga duk wanda ya bakunce shi kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mattakhadallahu ibrahima khalilan illa li'it'amihi at'am wa ifsha'ihi salam wa qiyamihi bil-laili wan-nasu niyam haka annabi ibrahim alaihissalam yana da darajoji manya manya masu yawa wadda Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da shi a kansu ibrahim alaihi salam kana ummatan to kaga ashe ya kasance abun koyi ne ko kuma kana ummatan ya kasance al'umma ne shi gaba daya kana ummatan ko kuma ya kasance imami ne shi gaba daya ana tafassara ummatan da fassarori daban-daban da yawa shine Allah yake fadan tarihin sa anan a takaice wajen mu'amalarsa da al'ummarsa musamman mahaifinsa wanda suka dukufa akan bautar gumaka ba abinda suke sai bautar gumaka an yi zurfi wajen bautawa gunki a zamanin annabi ibrahim mutum zai sassaka gunkinsa da kansa ya ci gaba da bauta masa kamar yadda har yanzu a ƙasashe musamman irin asia asia din nan yawanci za ga mutum da gunkinsa a gidansa ko da gunkinsa a cikin motarsa yana driving yana driving taxi amma kuma yana da gunkinsa a ajiye in ya zo da safe ya shiga motar sai ya yi sujjada ga gunkin ya roƙi abin da zai roƙa za ka same su da gunki ƙato a gari a cikin birni inda lokaci bayan lokaci za zo a taru ana bauta masa kamar yadda annabi musa alaihi salam al'ummarsu suka zamanto sun yi zurfi wajen sihiri aka aiko shi da abin da ya saba wa sihiri na mu'jiza wato ya sake sanda ta zama maciji kamar yadda annabi isa alaihi salam al'ummarsu sun yi zurfi wajen ilimin likitanci sai aka bashi mu'jiza wadda ta yi kama da likitanci amma kuma ta zarce likitanci saboda shi yana iya tasar da matacce kaga likitoci ko sun taru ba sa tayar da matacce likitoci ba sa dawo da yatsu ga wanda yake da ciwon kuturta sannan likitoci ba sa dawo da ido ga wanda ya riga ya makance sai dai kafin mutum ya makance su taimaka likitocin ido su yi ya kokarin da za su yi amma in ido ya mutu ya makance shikenan an haƙura da shi to sai Allah ya aiko annabi Isa ya bashi mu'jizar yana iya warkar da wanda baya gani ya dawo yana gani wanda bashi da yatsu ya dawo yana da yatsu kai hatta wanda ya rasu ya tayar da shi wanda kaga ya wuce ilimin likitoci amma kuma yayi kama da ilimin likitoci nasa mu'jiza ne nasu kuma ilimi ne to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma jama'arsa fusahar magana suke da su sun kware wajen magana da fusaha da iya karin magana sai Allah ya bashi alqur'ani afsahul kalam ba taba yin magana irin na alqur'ani ba kana karanta alqur'ani ka san magana ta jeru domin maganar Allah ce to annabi Ibrahim alaihi salam shi jama'arsa gumaka suke yi babansa yana daga cikin shugabanni wajen harkar bautar gumaka sai Allah ya aiko shi to shine anan Allah yake bada labarinsa bayan ayoyin da aka karanta waɗanda suke tabbatar da cewa walam yaku minal mushrikin wama kana minal mushrikin ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima to sai anan ake tabbatar da matsayinsa na kushe bautar gumaka da kira zuwa ga tauhidi da bautar Allah shi kadai shine Allah ce wadhkur fil kitabi ibrahim ambata musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambata musu tarihin annabi Ibrahim khalilullah fil kitabi a cikin alqur'ani ka gaya musu tarihin annabi Ibrahim koda a takeice innahu lalle shi annabi Ibrahim kana ya kasance siddiqan annabi Ibrahim siddiqi ne duk abin da ya faɗa gaskiya yake faɗa kuma yana gaskata Allah cikin abin da Allah ya masa wahayi nabiyan annabi Ibrahim annabin Allah ne Allah ke ba da shaida innahu kana siddiqan nabiyya iz qala li abihi lokacin da yake cewa mahaifinsa ya abati ya kai babana lima ta'budu ma la yasma'u me yasa kake bautawa abun da bai ji wala yubsiru baya gani wala yughni anka shay'a bai wadatar da kai wani abu muka zo kana bauta masa mutu ya sassaka gunki ice zai sassaka wani kuma da roba yayi gunkinsa wani kuma dutse ne gunkinsa in ya zo ya tsaya a gaban icen da ya sassaka icen baya ganinsa in ya yi magana icen baya ji to amma kuma ya zo yana bauta masa yana roƙon sa'a a gurinsa wani akwai ɓatan basira da yawa amma da ke ɓata ta riga ta shiga shikenan baya da aka iya da mutum wani yana ganin wannan gunkin bautarsa ita ce kawai abin da zai iya yi a duniya to shine annabi ibrahim ya samu mahaifinsa a cikin wannan aiki yake ce masa me yasa kake bautawa abunda bai jinka bai ganinka kuma ba zai wadatar da kai komai a gurin Allah ba kai ko a rayuwar duniya ba zai iya maka komai ba amma duk da babansa bautan gunki yake yi da ya zo kiransa sai da ya girmama shi ce ya abaci ya babana ya abaci wannan lafazi ne na girmamawa ya yi amfani da harfin nida ya harfin nida in za a kira mutum aka yi amfani da shi alama ce ta girmamawa a ka'idar larabci kamar yadda malaman larabci suke bayyanawa ce ya abati bai ce ya wane ba kamar yadda a suratul an'am Allah subhanahu wata'ala ya ambaci sunan wa idh qala ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin a can Allah subhanahu wata'ala ya ambaci sunan baban azara malamai suna magana cewa shin azara shine babansa ko ko dai babbansa amma rinjaye sun tabbatar da cewa azara shine babansa domin haka nassin qur'ani ya tabbatar li abihi duk da ana kiran aba da baffani da kakani duk ana ce musu aba kamar yadda nassin alqur'ani ya tabbatar am kuntum shuhada id hadara yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahima wa ishaq ay wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida kaga isma'il babban su ne amma sun ce aba'ika aba'aka ta aba'ika sanan ibrahim kuma kakan su ne don haka da kakanu da babbani ana kiran su aba gaba ɗaya su iyaye ne to haka nan anan annabi ibrahim alaihi salam a can da Allah ya ce wa iz qala ibrahimu li abihi azara wasu malamai suke cewa azara babbansa ne amma magana mafi karfi shine nassin alqur'ani da ya tabbatar li abihi azara Allah subhanahu wataala ya jingina shi da lafazin ubuwa zuwa gare shi don haka ya zamanto babansa don haka sunan babansa azara to shine anan iz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya sake cewa ya abati ya babana inni qad ja'ani min al-ilmi lallai ni tabbas lallai wani abu na ilimi ya zo mun malam ya tika abin da bai zo maka ba ana mun wahayi Allah ke aiko sako zuwa gare ni fattabi'ni ahdika don haka ka bi ni ya baba sai in shiryar da kai ahdika zan shiryar da kai siratan sawiya tafarki miƙaƙe shine hanyar bin Allah da kadaita Allah da bautar Allah ya abati ya babana la ta'budi shaytan karka bautawa shaytan domin shaytan ne ya raya a bautawa gumaka in an bi son zuciyar shaytan ne ake komawa yin wani abun da ba Allah yake so ba daga kawai sai kai tsaye sai ce la ta'budi shaytan saboda bautan gunki shaytan ne yake kira zuwa ga bautawa gunki daga ce la ta'budi shaytan ya baba karka bautawa shaytan inna shaytana lalle shi shaytan lirrahmani game da ubangiji Allah asiya kana ya kasance lirrahmani game da ubangiji Allah asiyan wato mai sabo ne shedan kana asiyan lirrahman wato ya kasance mai yawan sabo ne ga ubangiji wannan an ce kana alisairura wato ma'ana kana asiyan lirrahmani wato ya kasance mai yawan sabo ne kullun sai yayi ko yaushe sai yayi don haka shi mai sabawa Allah ne ko dare da rana safe da yamma yau da gobe da haka aikinsa kenan to me yasa zaka bauta masa sannan anan yace inna shaytana kana lirrahmani sai kawo sunan Allah ta rahmaniya in kun lura yawanci jiya ma ko darasin da ya gabata ko kafin shi rahmaniya me yasa suke amfani da wannan sunaye musamman wannan suna na rahmaniya suna amfani da shi ne saboda na farko janibin ƙauna daga rahamar Allah ta rufe wannan baban ya zama ya shirya janibi na biyu kuma baban ya san cewa wanda ya halicce shi shine ar-rahman ya azurta shi shine ar-rahman ya bashi lafiya ya bashi abinci ya wadata shi da komai shine ar-rahman doka bai kamata ya bijire masa ba ya kamata ya koma zuwa ga bautarsa shi kadai mu anan saboda in an karanta sai an fassara mana muke ganewa amma su ƙarfin larabcinsu da fusahansu da balagarsu ta sa duk lafazin da aka yi amfani da shi yakan ba su hikimar amfani da kuma ma'anan da ya sa aka yi amfani shi yasa sunayen Allah yanzu akwai wanda ya rubuta thesis ko dissertation na PhD a wasu shekaru can a Madina ya rubuta ne kawai akan sunayen Allah da Allah yake cika aya da su sunayen Allah da Allah yake cika aya da su ayan ce wa kana Allah inna Allah kana sami'an basira ko wa kana Allah sami'an alima ko kuma wallahu sami'un alim ko inna Allah sami'un alim ko ghafurur rahim ko alimun hakim to menene cikin wannan ba kawai ya kawo su din ba a hikimomi da tabbatar da aqida da kuma ma'anonin da suke dauke da shi to saboda haka irin wa'annan idan an faɗa wanda ake gaya wa maganar shi yakan gane a wancan lokacin da haka anan shi yasa yace ya abati inni akhafu an yamassaka azabun kaga azaba da rahama ba sa haduwa amma kuma sai aka jera su anan inni akhafu an yamassaka azabun ba a ce minal azizi ba sai aka ce minar rahman saboda me yana kaunar rahama daga Allah kar dai rahama kar dai azaban ta shafi baban shi yasa sai kawo minar rahman kaga duka wa'annan abubuwa ne waɗanda suke a masu wato bukatun nazari da kuma karantarwa daga malamai daga sai ce masa inna shaytana kana lirrahmani asiya ya abati ya kai baba inni akhafu ina jin tsoron fa an yamassaka azabun karfa azaba ta shafe ka sai ce minar rahman don kwaɗayin rahama daga Allah don kar azabar ta shafi baban amma kuma dole ga yawa baban don in dai baban bai imani ba azabar ce za ta shafe shi amma a ƙinsa ne azabar ta shafi babansa da haka ya fi jawo janibin rahama ga babansa amma baban ne ya bijire ya ƙiye imani don haka azaba ta shafe shi amma in a sonsa ne ba ya so ya kusato da azaba zuwa ga babansa shi sa ya ce inni akhafu an yamassaka azabun amma kuma minar rahman shi sa a ce ya ce in tu'azzibuhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ya ya faɗi in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum ya kawo gafara ita yake sha'awa ga su wa'annan mutanen amma kar Allah ya ce me yasa yake goyon bayan kafirai sai ce fa innaka antal azizu al hakim sai jingina saboda haka wayannan sunayen Allah da ake kawo su su cika aya ko a kawo su a ƙarshen aya suna ba da ma'anan abun da ayan ta kunsa sannan kuma suna ba da balaga da fusaha da yake tabbatuwa na cikin alkur'ani mai girma saboda haka yace inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman fatakuna lishaytani waliya to anan kuma sai ya zamanto ka zamanto majibinci ga shaidan ba majibinci ga ɗa annabi ibrahim ba wato bai zamanto masoyi ga annabi ibrahim ba inda ya ƙi imani da allah tare da cewa annabi ibrahim ya fi son sa sama da son da shaidan yake masa shaidan yana son sa ne kawai don ya yi amfani da shi ya jefa shi cikin azaba shi yasa ya ce inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman fatakuna lishaytani waliya ya gama wannan maganan gaba ɗaya a dunkule baban ya kamata ya fahimta kaga wannan duka yana faɗa ba a son ran baban ba kuma shine ɗa amma sai baban ya tsaya yana sauraren sa wannan shine ladabin sauraren magana ba daga mutum ya zo da abin da ka ji ba ka tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya a ya kamata ka bashi ya karisa akwai abun da kila baka sani ba cikin bayanansa zaka ji akwai abun da watakila zai iya jan hankalinka ka gane wasu abubuwa kai ko da za ka kyamaci abun amma in ka bar shi ya karisa bayani zai iya baka wasu hikimomi na watakila in kai ma kana da hujjoji ka bijiro masa da shi har ya gamsu amma shi ne uba wannan ɗan abun da ya zo da shi ba shi yake so ba ɗan yana kushe maganar bautan gumaka amma duk da haka bai yanke shi ba ya shiru yana saurarensa shi kuma ɗan tare da cewa baban nasa kafiri ne ya kafircewa Allah bautar gumaka yake yi amma bai daina kiransa da ladabi ba ya ce ya abati ya abati kaza kaza ya abati kaza kaza yana ta gaya masa abubuwa cikin ladabi ba zuwa kawai yayi yace da babansa da kaza kaza gaba ɗaya fa in ba su yi kaza ba kaza ne wani idan ya zo wa'azi gaba ɗaya kai ma da kake gurin sai ka ji kaman ka tashi ka gudu saboda duk gaba ɗaya ce ba mai shiga aljanna sai wuta kuma wutan ma sai iyashi aljannan ma sai iyashi sai wanda ya hakikance kaza kaza to irin wa'annan abubuwa kore mutane daga addini kenan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya aika sahabbansa zuwa ga kasar Yemen yace musu bashira wala tunafira wa yassira wala tu'assira ku yi albishir ku kira mutane zuwa ga albishir zuwa ga aljanna kar ku kore mutane daga addini ko bautar Allah ku sauƙaƙa kar ku tsananta to haka annabi Ibrahim in kaga duk cikin maganganun da yawa baban nasa akwai albishir akwai yassarawa akwai komai duk inda zai kira sunan Allah bai kira sunan Allah da sifa ta ƙarfi da buwaya ba sai kira sunan Allah da sifa ta rahama da tausayawa don mai don baban ya gane cewa Allah yana so ya sa shi cikin rahama haka kuma ba shi ma ɗan yake sha'awa baban sai shiga cikin rahama to da ya gama bayanai duk da cewa shi kafiri ne amma ya bar shi ya gama bayanai da ya gama bayanai to su kunna ya fara nasa na Ƙwala sai baban ya ce, A rahibun anta an alihati ya Ibrahim, yanzu ashe kai, a rahibun anta an alihati, yanzu ashe kai mai kyama ne, bai ce a targhabu an alihati ba, saboda me, saboda ya ji ƙarfin maganganun da suka fito daga annabi Ibrahim. Ya ce masa a rahibun ya fi ƙarfi akan a targhabu, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin bai ce inna narudduhu ilayki wa naj'aluhu min al-mursalin ba saboda me tabbatar da cewa za a dawo da shi shine ayi amfani da siga na ismi shine inna radduhu ilayki wa ja'iluhu bai ce wa naj'aluhu ba to haka nan anan yadda ya ga annabi ibrahim ya kyamaci bautar gumaka to shine yace araghibun bai ce atarghabu a ya tabbatar annabi ibrahim ya riga ya shiga kyamar abun da shi yake bautawa kuma ya tabbata lalle annabi ibrahim ya barranta daga waɗannan gumakan haka shi yasa sai yace araghibun anta yanzu kai ibrahim ashe yanzu matukar kyama ka kai ga an alihati game da ababen ababen bauta na ababen bauta na wannan shi kuma sai ya nuna ba sassauci akan abun da yake kai don da ya ce araghibun anta an asunami to da da dama dama cewa eh ya yadda cewa su gumaka ne amma ina sai ce araghibun anta an alihati game da ababen bauta na annabi ibrahim ya faɗi abun bauta da ya dace a bautawa to shi kuma yana nuna wa'innan su ne alihatansa haka kowa ya ja daga kenan da haka ma sai masa barazana ya ce la'illam tantahi wallahi in ba ka daina wannan bayanin da ka zo da shi ba la'arjumannaka la rantsuwa ne arjumannaka wato wannan ma rantsuwa ne wallahi tabbas zan jajjefe ka iyakan jefewa kacce-kacce zan maka da haka wannan siga ne na karfafawa babu sassauci wahajurni maliya kai ni daga yanzu ma wahajurni maliya ka kaurace mu maliyan wasu malamai suka ce daharan tsawon zamani wasu malamai suka ce dogon zamani wasu malamai suka ce abadan har abada kan na sake ganin ka a gabana to tunda annabi ibrahim ya ji wannan ya ji irin lafazin da baban ya yi ya riga ya kore shi to babu sauran dama kuma ta sake faɗin irin maganganun da ya faɗa da su ƙala sai ya ce salamun alaika amince tabbata gare ka ya baba saboda baban ya ce la illam tantahi la arjumannaka wannan ma'anan amince tabbata gare ka malaman tafsiri suka ce yana nufin ya baba duk da cewa ka ce zaka jajjefe ni duk da cewa ka kore ni duk da cewa ka ce ba kai ba ni ni kam salamun alaika babu abun da zai faru ta bangare na a gurinka face aminci shine ma'ana babu abun da zai faru duk da wa'annan abubuwan da ka faɗa kai babana ne kuma babu wani abu da zai faru in dai ta bangare na ne game da kai face aminci ina nan ina shirye zan yi maka dukkan ihsani zan yi maka dukkan biyayya in dai abun da bai saba wa Allah bane zan baka duk abun da kake bukata wannan shine sannan sai ce sa astaghfiru laka rabbi ya baba naga kayi nisa amma ko ka rasu ko mun rabu da kai ko bayan mutuwarka in ka riga ni mutuwa sa astaghfiru laka rabb ni dai zan ci gaba da nema maka gafarar ubangiji na wannan neman gafara da yayi alƙawarinta Allah subhanahu wataala ya faɗe ta a gefe yace innahu kana bi hafiya domin lallai shi ubangiji kana ya kasance bi game da ni hafiyan mai amsa addu'a ne ko kuma hafiyan mai ba da ihtimami ne ga sha'anina ko kuma hafiyan mai matukar saurare na ne ubangiji na dai ni ne na kai complain to yana granting da na kai request to yana granting yanzu zai ce eh an bani to saboda haka wannan hafiyan biya kunshi wannan ko duk abin da na je da shi yakan bayar ko kuma lallai da na yi addu'a yakan karba ko kuma lallai shi dai abu nawa ne to yana ba da himma a kansa to don haka shi yasa zan nema maka gafara wa ya tazilukum kuma ya kai baba ka sani wa ya tazilukum kamar yadda ka roƙa cewa in bar gidan to lalle zan bar gidan amma ko na bar gidan ni dai ba zan gushe ina nema maka gafarar Allah ba wa ya tazilukum zan barka zan tafi wa ma tad'una da abin da kuke bautawa koma bayan Allah min dunillah koma bayan Allah ni kan zan bar ku zan tafi wa ad'u rabbi ni kuma zan ci gaba da bautar ubangiji na shi kadai asa Allah akuna bi du'a'i rabbi shaqiya ina roƙon kar na kasance wataran na fada cikin wato kaucewa daga bautar ubangiji kar ma in zauna kusa da ku aqida ta ta lalace haka na hakura dama ka ce in bar gidan to zan bar gidan ma'ana zai hijira domin riko ga addinin sa wannan shine abin da ya faru da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dole sai ya hijira domin Allah hakanan sahabbansa suka yi ta hijira suna komawa inda za su tsira da addininsu kafin daga baya Allah ya ba su nasara suka buɗe garin makka wannan annabi ibrahim alaihi salam haka ya gaya wa mahaifinsa idan aka duba Allah subhanahu wataala ya tabbatar cewa wannan shine alkawari da annabi ibrahim yayi wa babansa sa'astaghfiru laka rabbi shi yasa Allah ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyya amma falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a min haka Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar annabi ibrahim ya nema babansa gafara ya dau lokaci yana nema masa gafara har bayan annabi har bayan an haifi annabi ishaq har bayan annabi ishaq ma ya haifi annabi yaqub annabi ibrahim yana nema babansa gafara to idan har kafiri khalilur rahman khalilullah yana nema masa gafara da zaton cewa Allah subhanahu wata'ala zai gafarta masa to ina ga mu kuma musulmai ga iyayenmu kaga ashe kenan mu musulmai wanda muka san iyayenmu musulmai ne watakila sun riga mu sun koma ga Allah to nema musu gafara dare da rana ne karka yadda ka yi addu'a ba ka yi addu'a wa iyaye ba idan har annabi ibrahim ya ci gaba da nema babansa gafara da irin yadda suka rabu dinnan malaman tafsiri suka ce ya ci gaba da nema masa gafara tsawon lokaci har bayan aifan annabi ishaq har annabi ishaq din ma ya girma shi ma ya aifi annabi yaqub suka ce abin da yake tabbatar da wannan shine cewa da rabbighfirli wa liwalidayya a cikin suratu ibrahim idan garuwa da yaje yana addu'o'i can karshe sai ce rabbi ghfirli wa liwalidayya kaga walil mu'minina yawma yaqumul hisab yace rabbi ghfirli wa liwalidayya me yasa yace wa liwalidayya kaga baban ya shiga har wancan lokacin bayan annabi ishaq da annabi kaga anan abu iz qala ibrahim rabbi ja'al hadha al balada aminan wa junubni wa baniya an na'budu al-asnam rabbi innahunna har yazo inda yake magana rabbi ghfirli wal walidai zaka ga magana ne akan wayannan zuriya din wayannan zuriya lokacin annabi ibrahim alaihi salam yayi nisa shekaru sun yi nisa ya gina dakin Allah lokacin da ya gina dakin Allah rabbi ja'al hadha al-balada aminan rabbi ja'al menene rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlihi min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار wannan yayi addu'a bayan ya gama gina daki bayan ya bar zuriyarsa a gurin lokacin da ya dawo karo na baya wanda yake ban kwana na ƙarshe kenan inda yake cewa rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون tunan da ya biyo wannan ita ce addu'o'insa na ƙarshe na suratul baqara shine addu'o'insa na farko bayan ya gama gina ɗakin Allah ya bar annabi Isma'il da iyalinsa a Makka garin Makka ya zama garin Makka yayi addu'o'i wa garin Makka a wannan lokaci to addu'o'insa na ƙarshe na baya shine bayan annabi ishaq ya bayyana wato ya aifi annabi ishaq bayan annabi ishaq ya aifi annabi yaqub wannan suna yana raye da mahaifiyar annabi ishaq saratu da kuma shi annabi ibrahim suna raye suka aifi annabi ishaq dama fa basharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub malamai wasu sun yi sabanin cewa ba aifi annabi yaqub annabi ibrahim yana raye ba wasu malamai rinjayen malamai jumhurin malamai kenan suka ce a an haifi annabi yaqub annabi ibrahim yana raye domin inda wai don an faɗa masa ne don ya san cewa jikansa ma zai zama annabi to ai annabi yaqub din ma ya haifi annabi da za a jero su gaba daya da za a ce wa min wara'i yaqub yusuf sai ba a faɗi haka ba a ce fa bashirna bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub sai aka tsaya a iya nan inda jerin annabawa ake bi ai a tsatson yaqub din akwai annabawa to amma sai ba a faɗi jerin ba wannan ya nuna iya inda annabi ibrahim zai gani a raye shine fa basharnaha albishir kuma shine dama kai wa mutum albishir da abun da zai gani ya samu yayi amfani da shi to shine aka yi masa albishir da annabi ishaq da annabi yaqub don haka annabi yaqub annabi ishaq annabi ibrahim ya haife shi sannan annabi yaqub shi kuma annabi ishaq ya haifi annabi yaqub duka annabi ibrahim ya gansu to shine yake addu'a na kai to shine malamai suka ce ya jima yana addu'a wa babansa sai dai falamma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu shine laqad kana lakum uswatun laqad kana lakum uswatun hasanatun في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء سألت إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك wannan ne kar ku yi shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da yake baffansa yake cewa ya baffa qul kalimatan qul la ilaha illa allah kalimatan uhajju laka biha inda allah lokacin da baffansa zai rasu abu talib yace ya kai baffana kai mun kaza kai mun kaza ka jibince ni ka lura da ni ka ce ka faɗi kalmar shahada zan yi amfani da wannan kalmar shahada din in kafa hujja da ita a gaban allah ka samu tsira ranar tashin alkiyama da ya ga alaman babbansa ba zai imani ba don sai babban ya yi kamar zai imani sai su kuma kafirai iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam ta bangaren dangantaka ce haba da sauran masu bautan gumaka yanzu kai ba mu kunya za ka yi iyayenka su rasu akan haka sai ji kunya sai ya fasa to daga ƙarshe sai ce la'astaghfiranna laka malam unha anhu ya kai ba fa dole na zan nema maka gafara in dai ba a hana ni ba to nan da Allah subhanahu wataala ce illa qaula ibrahima li abihi la astaghfiranna laka to wannan wato Allah subhanahu wataala ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan kuma an hana al'ummar sa gaba daya sannan shi ma annabi ibrahim ya hanu ya dena amma ya dau tsawon lokaci idan har annabi ibrahim ya dau tsawon lokaci yana istighfari wa babansa yana nema babansa gafara to ina ga baban mutum kuma wanda ya rasu yana sallah wani ma babansa mai kiran sallah ne wani ma babansa limami ne wani babansa makarancin alkur'ani ne wani babansa kaza ne salihin bawa ne wani babansa mai kula da harkar almajirai ne kafin ya rasu wani babansa mai kaza ne to wannan ya kamata kowa ya tsawaita wajen yi wa mahaifansa addu'a musamman in mahaifan sun koma ga Allah shi kuma yana raye wannan zai sa ya samu albarka a rayuwa kuma sannan zai samu ƴaƴan da shi ma za su rinka masa addu'a a lokacin da yake cikin kabari yake bukatan addu'a don haka falamma atazalahu
فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا
yace lokaci ya kare insha Allah ta'ala in muna raye lokaci na gaba za mu karisa sannan mu shiga na gaba muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace wallahu ta'ala a'lam